تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ولا آية ولا تعجل بلسان ولا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فإذا قرأناه فاتبع قرآنا مم.
ثم إن علينا بيانا Allah ya zo la kai hakuri kamar in Jibril ya zauya kana faɗa eh Allah ya ce wala la tahrabihi lisanaka litajjala bi fa idza qara'nahu in ya gaba karanta ma fa tabi qur'ana ka bi bayan karatun nasa thumma inna alaina bayana ai bayanin yana nan gare mu to ya za sai Jibril ya gama daga bayan annabi sai ya faɗa shine Allah ya ce kana tsoron mantuwa ka je qurabi zinibi ilimi bil qur'ani na rubuta fa kullama anzala alayhi shay'un minhu zada bi ilmuhu duk lokacin da aka sauke masa wani abu sai a ƙara masa ilimi ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له أزما wanda da hakika Allah ya ce ahidina ila Adam mun yi alkawari ga annabi Adamu wasaina mun masa wasici Allah ya akula mina shajarat na cewa kada ya ci wani abu daga wannan dan itaciya min kabulu tun gabanin akala humina bai ci dan itaciyar ba fanasiya sai ya manta taraka ahadina ya bar wannan wasiya namu ولم نجد له عزما بمسانيه ده همة با عزما همة وصبرا ده حقري أما نهيناه عنه ده أبن ده مكانيه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وذكر ذنب باكو لاباري إذا قلنا يا عين ده مكتل للملائكة إذا ملائكو اسجدوا لآدم كي سجدا كأنب آدم
فسجدوا إلا إبليس أبيا fasajadu gaba ɗaya mala'iku suka yi sujada na sunkuyo na sunkuyawa na girmamawa ba na ɗora gohi ba illa iblisa sai dai iblis wa huwa abul jinni shine uban aljamin kana yasabu da mala'ikatu ya kasance na abutan mala'iku wa ya abudullaha ma'ahum suna bauta wa Allah tare da su ma'ahum tare da mala'ikun a wannan lokaci fa aba sai yaki an sujudi li adam ga yin kin yin sajada ga annabi adam kala yace ana kaira min ayi ne mafi alkhairi da yi fa kulina فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا fa kulina sai muka ce ya adamu ya kai annabi adamu inna hadha kaga wannan iblis din aduwwun laka maki ne gare ka wali zaujika maƙiyi ne ga matarka hawa'u bil maddi da ja hawa'u fala yukrijanna kuma kada ku bari ya hujja ku min aljannati daga gidan aljanna fata shiga za ku wahala ba iya cewa ba karka ce da annabi Allah ka ce fata shiga in kun fita gidan aljanna fata shiga za ku wahala ka gani za ku wahala dan a gidan aljanna ba noma ba girbi ba tasiriya amma in ka zo duniya ga shuka ga noman alkama ga gyare-gyare kaga ne hakan ko aka yi to kaga haka wudu akwai wahala ne ba zai ga ai ta ta'abu karka wahala adamu bil harfi da noma wa zar'i da shuka wal hasad da girbi wa dana da nika alkama wal kubuz da yin gurasa wa gaira zalika da wannan wannan wakata sanar ya ka takaita ala shafa'ihi garan gwamnan sa gema masa sauki ne ana rajulu domin shi mutum yas'a ala zaujati dan sau da yawa ma wani yayin matarsa ita take taimaka masa idan aikin na wahala ne
إن لك ألا تجوع فيها ولا inna تعريا laka domin cewa kai a gare ka la ta zuwa biya baka ga gidan aljanna babu yunwa babu yunwa gidan aljanna wala ta are babu tsareci ba za a ce tufafinka ya yage ko ya tsufa ba وإنك لا تظمأ فيها ولا ana تريا gani ne adamu wa innaka cewa kai bi fadal hamza wa qasar ya adabi ne ala ismu inna wajen la tazma ya gidan aljanna ba kishi na ruwa shan ruwan daban kishi ruwa daban ku gane wannan yawwa dan sau da yawa sai ka ga kaya ruwan ma i ruwan bai fita yanzu kaman ka kai azumi da wuri kai aikin wahala kai aiki sosai i ruwan ya dame ka to ka gwada ka gani duk ruwan da kai ya i ruwan ba zai fita ba wani abu ne daga Allah in ka maza da ya zai kulle maka ciki eh sai a hankali a hankali kuma sai Allah ya ɗauke ƙihirwan shi ƙihirwan daban shan ruwan daban sai ka sha ruwan ma i ruwan bai dauke ba kuma sau da yawa baka sha ruwan ba ma sai ka ji baka jin ki ruwan to ka ji dalili sai ya ce ai baka gidan aljanna babu kishi na ruwan wala tarha babu shiwala shiwala na hantsin rana la ya zala da harin shams zafin rana baya saduwa da ita linti bayi shamsi domin saboda korewar rana fil jannati a gidan aljanna saboda haka ka zauna a gidan aljanna kada ka biya masa in ji Allah
فوسوس إليه شيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبليان فوسوس ilaihi shaytan sai shaytan ya sa masa waswasi a zuciyarsa ya ce kala ya ce ya adamu hal adulluka shin kana so in shiryar da kai ala shajaratul kulli da itaciyar da wama allati ya kala da man ya akulu minha duk wanda ya ci wannan itaciya zai da wama wa mulkin kuma kana so in shirya da kai mulkin da la yabla ba zai tsufa ba la yabla ba zai kare ba wa huwa lazimul kulli mai mallazimciyar da wama kana so to kaga mutum ya ce ya ki ne فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وبدتا يكسفان عليهما من ورق الجنة fakala sai suka ci adam wa hawa suna cin itaciyar nan Allah ya ce maza jibrilu kaje ka yage magogoran adam kar itaciyar nan ta fice ai jibrilu yana zuwa da ya danka yanzu duk kowa ya kada magogoran sa zai ji inda jibrilu ya rike wannan gun guda biyu jibrilu ne ya rike kaji masu dan motsi haka sun dan dullo rukun jibrilu yana rikewa ya ce jibrilu sake ni ya koma jibrilu itira kuni ka sake ni duk yaren duniya sai da ya faɗa manganci ne yarabanci ne wahala ya sa ba yaren da bai faɗa ba sake ni sake ni in ya faɗa da wannan yaren sai canza wannan yaren sai canza wannan yaren a nan ne duk yaren duniya adamu ya faɗe shi a lokacin da ya sake kuma ya riga wani ya harar wani ya tsirga cikinsa wanda ya tsirga cikinsa kwana talatin yayi to yasa aka ce ni azumin kwana talatin don wannan itacen da aka tsirgin ya fita a cikin ka ji dalili ke daga nan ita hawa ko babu ta haɗiye to yasa su kuma duk wata sai sun yi wata eh mata dai wata eh sai sun yi haila saboda ta riga ta haɗe itacen ta riga ta haɗe to yasa duk wata kuma sai sun yi haila to ka ji dalili fa sai ya yi ce da su lokacin fa kalamina فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يكذبان عليهما من ورق الجنة shi ganin daga nan fa'akala adam wa hawa mina fabadan lauma suna ci ya bayyana zawatu huma munus in zaharat li kullin minhuma qablahu kowanne na makullin suna ci ci babu suka ci wanda ya saba Allah ma zauna gaba ɗaya riga nan wuya dubu saba'in na jikinsu duk suka tafi ba riga ko ɗaya yi ba riga ita ba riga shi kenan rigunan sun tafi sai munansu ya bayyana qablahu wa qabla al-akhar wa duburahu da duburan wazan ma kullum min ma kowane ana ambaton ko duburan ko gaban a ce sau'atu lianna inkishahu domin yayi wanza ya zuza yana munanta mai shi wada fika suka sanya ya zibani suna zagowa suna zagowa a kaza ayyal riqani suna ɗanbarawa alayhi ma gare min warqil janna daga dan itaciya ai min warqi daga ganye aljannati na itaciyan aljanna duk itacen da suka je sai gudu tafiyan da wanda yawa Allah ba dai ba zan tsaya ya- zan tsaya ya fi- ya fige ni sai itacen baure ya ce a bar annabin Allah haka ai bai kamata ba kana bar abin annabin Allah haka sai baure ya tsaya suka dan bar baure to ya za baure ya zama yana da yawan albarka wani gun ma Allah ya yi rantsuwa da bauren to yana da yawan albarka ko mabarauta ne idan suka je jeji kuka nemi ruwa kuka rasa to ku tona gindin bauren ku sare jijiyan ku sa burgamun ku yanzu yanda ka san famfo ruwa ɗaɗɗaɗɗir yana da gafi a cika duk ku sha kuma ka ji hikim kuma yayansa idan ka tsinka ka bare cikin sai ka ga tsutsa ka rasa kuma ta inda ya ga albarka yanda kake so ka ci wancan ya fi ka riga ka ce yi ma albarkan yake ne to yi ne itacen ɓaure suka tsinka suka ɗan bara a jikinsu min waraqil janna
وأتي آدم ربه فغويا wa sai adam rabuhu ba ga waya annabi adamu sai a ce ga abin da ya aikata ga kar ka fassara a to ka ce ya saba ubangijinsa kai sai zai bin ya annaban Allah ba sa saba Allah kuma ba sa bata yawa idan ka fassara ka zama bacacce kai ne mai saban Allah eh innahu kana irin innahu kana zaluman jahula eh to annabin Allah ya yi kuskure ne malam ai ba ya yi ba yi mana sai ka ce gurin annabi Adamu ya aikata ai kenan ba ya yi aiki shi kenan aiki ko kuskure ne ha to sai ka faɗa haka ka tsallake siraɗi ne kar ka faɗa a to to ka gani dai ai yi mana an ka bazara ai kuma annaba an ce duk abin da ake faɗa ya koru ga annabawa yi mana kuskure wannan ba sa yi ka gani duk abin da ake alƙali iyar ya gyara a shafa ran da za mu karanta a shafa mutum sai ya zo ya gani yadda ake bi ake bin kwana ake bin baki bakin ramin kar a fada ake tsallake ba kaji dalili eh to kaji dalili ko da kenan Allah ne sai ya gaya masa kai ka faɗa ba ka faɗa ba a kai da min shajarati kudin ka zo masara wa zai adam rabuhu ba gawe ka ce a kalamin annabi adam ya ci ita tiya ko bai ci ba kanu ne ka tsallaka yawwa Allah ba mu lada to mun je gaba kaɗan ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهديا kuma ubangijin sa ya zabe shi ka ji fa ka san inda aka zabe ni inna Allah zabe Adama إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية.
ذرية بعضها من ka ji بعض fa kai kai kana ta wasa ba inna Allah zabe Adama Allah ya zabe shi wa Nuhan wa Ali Ibrahima wa Ali Imrana alal alamin duk duniya ba mai daraja irin su zuriyatan ba'aruha min ba'al wanda Allah ya zaba kuma kai ka ce ka kawo wani magana ma ai kenan Allah ya ba mu albarkacin su eh wanda da bai wurin ubangiji ya zabe fata Allah ya karɓi tubansa eh lokacin yace Allah ka yabe min dan alfarman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa kenan sai Allah ya ce Adamu ina ka san Muhammadu ya ubangiji tun da ka halice ni a karkashin a aljanna duk itacen da na gani sai na ga sunanka na ga sunansa a ko ina ga sunansa ga sunanka da na san ba san sa kake ba da ka gama sunansa da sunanka ba ya ce to Adamu an yafe ma dan Muhammadu ai ba ma dan shi ba da ban yi ka ba eh saboda annabi Muhammadu ba ya sa na halice ka ba dan shi ba da ban ma yi ka ba ka je albarkacin sa ne yafe albarkacin annabi Muhammadu shikenan ka je mm.
قال اهبطا منها جميعا Ahaba sai Allah ya ce ihbida ku sauko min ha daga gidan aljannan nan Adam wa wa'un bima ihtamala ma alai da abin da kuka taro min zuriyati kuma na zuriyan ku ku sauko min ha daga gidan aljanna jami'an baki daya mm.
بعضكم لبعض عدو Allah ya ce ba'alukum shayanku ay ba'alum radi shayin zuriya aduwun libada makiya ne ga shayi min zulmin ba'alukum za ku ga shayi yana zaluntar shayi kamar yadda kabila ya kai ya habila ko kuma mucijiyar magahi nan tsakanin mu da ita ba shi har abada fa in ma ya ce na فإما يأتينكم مني fa هدى in ma fi idgamun nuni inna shar'iyya bi ma mazida fa in ma ya ce na kun ne duk wanda ya zo da shari'a a gare ne fa manita ba huda فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى da ba huda duk wanda ya bi shari'a shine alqur'ani to bala ya lil wannan ba zai bata ba fi duniya a nan duniya wala ya shiga ba zai tsiya ce wa fil akhirati a lahira Mm.
ومن أراد عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وناشره يوم القيامة عاميا Allah ya ce wa man arada duk wanda ya bijire an zikiri ga wannan zikiri na mu ayal qur'ani falam yu'minu bihi bai imani da alqur'ani ba fa inna lahu ma'ishatan zai gamu da rayuwa ranka mai kunci bita ka karanta da faduwa ka ce rankan mazare bi ma'ana ne katan fasarat fi hadisi bi azabil kabir an fasara da hadisi da yi wa kabiri azaba fi kabari ya kabarinsa wala ashruhu وناشره يوم القيامة عاميا وناشره za mu tara yi ai ala mu'uraru alal qur'ani ga wanda ya bi zuwa alqur'ani yau malkiyama da ranar gobe kiyama a ma makawo a ma bakaro yana makawo a idanu baya gani za a ta da shi ƙala rabbi قال رب لما حشرتني عامي وقد كنت بصيرا ƙala sai wannan ya ce rabbi ya mahalicina lima dan me za a yarda ni Allah ka tara ni amma ina makawo a wannan rana wa kad kuntu bazira wanda da kuma alhali a duniya ina gani wa inda labadi da yayin tayin kiyama mm.
قال كذلك أتلك آياتنا فنسيتها Ala sai Allah ya ce al'amur wannan lamari kazalika haka nan yake. A ta daga ayatina hakika an zo ma da ayoyinmu fanasita ha taraktu ka kyale ta walam yumin biya baka yi imani da ita ba.
وكذلك اليوم تنسى Wakazalika haka nan misulun nisiyani ka ayatuna misalin yadda ka manta da ayoyinmu alyawma tunsa mu ma a yau na turuka muka barka tun saba mantuwa bane na turuka muka barka finnara a wuta mm.
وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه wakazalika haka nan musul jaza'ina misalin sakamakonmu man arada anil qur'ani ga wanda ya bijire ga barin ban gaskiya da alqur'ani najazi Allah ya ce muke sakayya man azraba ga duk wanda ya tara Allah da wani azraba a shirka ne fassararsa walam yumin bi ayati rabbi bai imani da ayoyin ubangijinsa ba wala azabul lakirati ولعذاب الآخرة أشد a وأبقى nan duniya idan ya gamu da hukuma ko abun yaƙi aka kashe shi ko ya zama birtanan yaƙi ko azaban kabari to wala azabul akira da kaga azaba da zai gamu da ita a lahira ashaddu ita ce mafi tsanani min azaba duniya da azaba duniya wa azabul kabari kuma ya ba azaban kabari tsanani na lahira wa baqa adawu shine mafi wanzuwa to a'udhu a'azana Allah min zalika Allah ya kiyashe mu jama'a sai ayi addu'a